إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرة من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد إخوتي وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا مريتشن asabar ko? sha takwas ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da bakwai ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida muna masallacin abu huraira inda za mu ci gaba da tadabburin ayon alkurani mai albarka a cikin suratul bakara wata mata ta rubuto na fi zaton mace ce ta ce aminci allah ya tabbata gare ka malam ya ibada Allah ya ƙara malafiya da nisan kwana malam don Allah wata baiwar Allah ce yawwa wata baiwar Allah ce ke barar addu'a yaron ta ne ya fita gida yau kwana uku ba a gan shi ba don Allah a taya ta addu'ar Allah ya bayyana mata shi cikin aminci wani yana cikin musibu da muke rayuwa kwanukan nan yara ƙanana sai suna ɓacewa Allah ɗauke sarki ya amintar da shi Allah ya kare rayuwarsa da mutuncinsa da lafiyarsa duk inda yake kuma Allah ya bayyana shi Allah ya dawo da shi cikin iyalai lafiya duka waɗanda aka rasa gane inda suke Allah ya dawo da su cikin aminci waɗanda suke cikin mugun hannu Allah ya kubutar da su Allah ya fitar da su Allah kuma ya isar masu ya isar mana ga wannan yanayi ya kawo mana canji mai alheri tambaya guda ta zo yanzu kafin mu so makaratu yace assalamu alaikum da fatar mala yana lafiya Allah ya kara mala lafiya amin malam ni ma'aikacin banki ne kuma da aikin nake ci da shi nake sha kuma da shi na yi aure kuma da shi nake komai na rayuwa har da taimaka ma marayu shi malam halin nake ci ko haram sanau shara za ka bani in ci gaba da aikin ko in aje na gode Allah ya taimaki malam ya kara masa lafiya kunga ba sai ya faɗa ba mun san yana nufin conventional bank yake aiki yana aiki da banki wanda yake ta'amuli da riba ita kuma riba dukkan mun san hukuncinta mun san Allah tabaraka taala ya tsananta game da ita har ma ya faɗi abin da bai taɓa faɗi game da wani zunubi ba a kanta ta fa in lam yantahu fa in lam tantahu fa'dhanu bi harbin min Allah wa rasul in lam taf'alu ahsanti إن لم تتوب عن فرقوا آية منا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن وإن وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون الله تعالى يكون نسكي إيماني daga yau duk abin da ya saura na riba a bar shi Allah ya hana riba to abin da ya rage hannun mutane ku bar masu shi ka ba shi dubu ɗari akan zai dama da dubu ɗari da ashirin to ka bar ashirin ɗin yanzu ya dawo da ɗari in dai har ku mummunai ne to daga yanzu kar ku ƙara karɓa wani abin da ya ƙaru akan riba sai ce fa in lam taf'alu fa adhanu bi harbin min Allah wa rasul in kun ƙi yin haka kun ce sai kun ci ribar to ku samu shela ana ba ku shelar cewa Allah da manzo za su yaƙe ku in ku kun tuba to falakum ru'usu amwalikum ku riƙe ra'asu malinku ku riƙe capital ɗinku interest ku bar shi la tazlimun wala tuzlimun ba ku cuta ba ba a cuce ku to wannan magana ta cewa ka ɗaura yaƙi da Allah da manzo Allah ba wata ba wani zunubi a duniya wanda Allah ya maƙyaci irinsa saboda haka malamai ke cewa idan aka cire shirka to a fara sa riba domin babu kaba'ira da takaita wannan ita ce fatawar imam malik rahimahullah to duk malamai dai na duniya sun ittifaki akan cewa mai ta'amuli da rabe na cikin hatsari Allah ya la'anci mai bayarwa da mai karɓa da mai rubutawa da mai shaido da mai ɗaukowa da duk wanda yake ta'amuli ke taimakawa riba ta tafi saboda haka bisa ga asali aikin duk wani banki wanda ba bisa tafarkin musulunci ba haramun ne malam abubakar mahmud gumi allah masa rahama ya samu kasan na ce wani yanayi ido waɗannan abuwa sai da ca ku shiga ku gyara ku shiga ku samar da mafita akwai abuwa da yawa waɗanda illar su a filin take mi har gidan giya ce ku shiga in ba ku je ba ku iya gyarawa to kaga amma wannan fatawa ce wadda ake ce ga'iyya tana da lokaci mana har ku iya gyara to yanzu muna da bankunan musulunci akalla sun kai hudu a najeriya muna ce an cimma wannan gaya ko har yanzu da saura to amma idan ba za mu patronize waɗancan bankunan ba akwai radda za su bukasa su ishe mu to kaga wannan ga mai ajiyar kuɗi da mai kasuwanci da mai kai mai mudaraba da musharaka da sauransu ko to amma shi mai aiki fa ko har yanzu muna nan bisa lalura ko ba mu a kai wannan gaskiyar magana ba ɗan masanin sakkwato ya kamata wannan fatawa ba ba malaman sakkwato ya kamata su yi wannan fatawa ba malamai na ƙasa ya kamata su zauna su yi fatawa a kai amma dai kai ka san ga asali aikin ka haram ne idan kana yansa bisa ga lalura da kamawa yanayi to kasance ga abin da kake a kai amfanin wannan shine duk lokacin da Allah ya maka wata mafita za ka yi kudus ka fita kuma ba za ka daina neman mafitar ba sannan za ka yi ƙoƙari iyakar iyawarka domin ka musuluntar da wannan tsarin da kake ciki domin da mutane ba su shiga tsarin bankunan kuma da fitar daga musulunci shi ma ba zai yi ba dr bashir ali shi ya fito da wannan tsarin a zamanin sarki sanusi yana gwamnan central bank of nigeria ya zagaya ƙasashen musulunci duka inda ake bankunan musulunci har wa'inda ba na musulunci ba da yanzu misali ingila bankin musulunci ya fi ƙarfi fiye da wasu ƙasashen musulmi south africa su kan ma fiye da rabin bankunansu na musulunci ba don suna musulmin ba don suna ganin tsarin musulunci ya fi kowane fita nan ma da aka buɗe ja'iz manya manyan yan kasuwa da ba musulmi da yawa suka yi sauri suka shiga ciki kuma har yanzu suna ciki yanzu haka bankunan musulunci suna cikin da suka fi kowaɗanne samun riba ga kuma ƙarancin risk karancin tsautsayi a ciki hasara ba ta da yawa so kaga dai kenan bai maka fitawa ba na dai karanta fatawarka kuma na yi ma bayani ko ba haka ba wani abin kai za ka je da kanka ka yi ma kanka fatawa a kansa don haka na jingina wannan tambaya Allah ramma za mu tashi daga aya ta 161 innal ladina kafaru wa matu wa kuffa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون ولو كان سكيتي إن الذين كفروا سندي حقيقة وأن سكي كافرتي وماتوا وهم كفار suka yi kuskurin da suka mutu suna kafirai kai ubangiji ba wanda ya kira masa maganin kafirai da ƙitin azabar su kai amma sai ya yi togaci wa ma tuwan kufar in sun mutu suna kafirci ashe duk in ka cika duniyar nan da kafirci inda za ka tuba to a ta'ibu min zambi kamar la zamba la in ka tuba daga laifi kamar ba kai laifin ba to babban hatsari shine ma tuwan kufar su mutu suna kafirci suna kafirai ulaika alaihim la'natullah Allah ya ce waɗannan suna da tsinuwar Allah tsinuwar Allah ta tabbata kansu wal mala'ikati tsinuwar mala'iku ta tabbata kansu wan nasi ajma'in tsinuwar mutane gaba ɗaya ta tabbata kansu khalidina fiha suna masu tabbata a cikin tsinuwar nan wasu malamai sun ce a cikin azaba ake nufi to amma la'ana akai magana a nan amma min lawazimiha al'azab ai kaga da ce khalidi na fihi sai a ce fil azab to cikin a cikin la'antar nan suke tabbata la yukhaffafu anhum al azab kaga azabar ta tawo dake la'anta ba ta rabuwa da azaba la yukhaffafu anhum al azab wa lahum yunzar ba a taba sassauta musu azaba kuma ba za a saurare su ba ba za a dan dakata musu ba wannan aya malamai suka ce ta nuna cewa har kafirai suna la'antar yan wasu kafirai don wannasi ajma'in ashe kafirai ma suna la'antar ‘yan uwansu kafirai da suke kafin da tare su idan aka je alkiyama sai la'antar ta koma tsakaninsu sun mayau malkiyamati ya kafin ba'dukun bi ba'd wa yal'anu ba'dukun ba'da wa ma'wakumun naru wa malakun min nasirin sannan ranar alkiyama za ku rika butulce ma juna wanda ya ja ka zuwa kafircin zai baranta da gare ka nan gaba kaɗan za mu ce sabar alabi na tuna ya ce ni ba ni ba ka awa ni kai ne baka ja ni zuwa kafircin nan har da aya ka ja mana da hadisi ba kuma masallaci ka kai ni ka ɗora ni kan shirka ba sai ce wallahi ni ba ni ba ka ya kafuru ba'adukum bi ba'd wa yal'anu ba'dukum ba'da sannan sashin ku su rika la'antar sashin wa ma'awakumun nar duk tarkacin ku jefa ku za a yi wuta wa malakum min nasirin ba ku da wasu masu taimaka mu saboda haka wasu ibn al-arabi mai ahkamun yake ganin ina ka la'anci kafiri daidai kake domin kafirai ma suna la'antar junansu sannan wannan sai ajma'in aka ce innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffar in dai suka mutu suna kafirai to ulaika alaihim la'natullahi wal malaikatu wan nas ajma'in ce haka kana iya la'anta kowane kafir inda ya mutu yana kafir ya ce Allah ɗaya ne masalo Allah ya la'ane shi kuma ma tahsilul hasil ne cika aiki ne kawai in ba haka ba Allah ma ya riga la'ane shi wa ilahukum ilahun wahid وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم
wa ilahukum ilahun wahid ku sani dai ubangijinku ubangiji guda ɗaya ne mushrikai suka ce ya za a yi ubangiji guda ɗaya ya yalwaci kowa da kowa ya ka ce to ubangizai nawa suka yi su wa daraba lana masalan Allah ce wa nasiya khalqahu qala man yuhyi al-idama wa hiya ram qul yuhyiha alladhi ansha'a awwal marrah wa huwa bi kulli khalqin alim Allah ce sun buga mana misali sun manta da kawunansu ce a man yuhi ya zama hirin waye isa ya tada ƙasusuwa bayan sun rududduge lalace ƙuli ya lalazi an sha a walmarra ce musu wannan da ya su tosar da babu su shi ka tada su bawa an da tafi wannan da da kayan kacce ubangiji guda na isa kowa da kowa sai ce wai kowa da kowa kamar yadda wani ya ce kaifa ya hasabuhun fi sa'atin wahida sai dai cimsa kamar yarda tukun fi sa'atin ba ya zai Allah ya mutane hisabi lokaci guda ya ci kamar da ke masu arziki lokaci guda garin ba shi na da naka ba mai gwa matso da wani kana samun abinci ina samu an baka lafiya an bani duk lokaci guda to da bai da bayan mun hisabi lokaci guda idan mutanen da suna iya suna tambayar ya za a hisabi lokaci guda ne yanzu ba su da hakkin su yi tambaya saboda yanzu lokaci guda Najeriya kai mu ma'aikatan ta albashi lokaci guda accountant jar na jihar sokoto ke albashin jihar sokoto lokaci guda HOS na Makka Academy ke yi ma malaman Makka Academy da ma'aikatanta da kowa da kowa albashi to kaga don me zaka ce Allah don me zai hisabi lokaci guda don haka komai tsararre ne a gurin Allah in ka suka ce is computerized an riga an sa komai a wani application wanda result ɗaya ke fitowa lokacin da muke ɗalibai a saudi arabia muna mamaki yadda result ɗin muke fita cikin sauri saboda computers ba su game duniya ba lokacin ashe akwai su don haka ga system ake zuwa ana sawa sai result ya fito farar lokaci guda mun ƙara jaraba ta ƙarshe ranar asabar ranar laraba result ya fito asabar cikin dare da safe juma'a kai cikin dare da safe asabar ko da na je certificate ɗina wasu rabi ta inda ga hanyoyin zamani dume ba za a yi haka amma yanzu a nan najeriya wata jami'a sai ka shekara goma sha kana bin ta certificate mai yawan jami'o'in najeriya da su musamman ne na gwamnati mun sanin ma commercial amma ni na yi fellow of na certificate ta fi shekara goma sha uku ana binta kuma sai da muka yi kamun kafa sannan aka same ta a wata jami'ar da cikin jami'a amma wallahi ni ta bata kwana uku ba kai wallahi ran da ta fito na ranar ta shiga ni ba wai result ba certificate certificate da gama jami'a a madina laraba muka gama jarabawa da azhar jum'a cikin dare result ya fito wajen karfe ɗaya asabar karfe goma ko da na je a madatul kabul wa tasjil certificate ɗina yana yana nan sa hannu ɗaya zai karɓa kuma result ɗin an buga a ciki to in dai jami'a na iya yin haka ma ɗalibanta gwamnatin tarayyar najeriya tana albashi ranar to don me za ka mamaki allah ya sani lokaci guda kaga na da suna da haƙƙin abin ya dame su ko ya yi musu nauyi da ƙwaƙwalwa mu bai mu ba da haƙƙin wannan ɗin so mu an ƙara kusantar da mu ga imani al'ilmu ya haɗi ilal imani kullum ana ƙara wayewa da duniya ana ƙara sanin Allah wa ilahukum ilahun wahid ubangijin ku kadaitacce ne shi kadai yake a zatinsa ba irinsa kadaitacce yake a sunayensa ba mai irin sunansa hal ta'lamu lahu samiyya ka san wani mai suna Allah babu shi sannan kadaitacce ne a sifofinsa العليم ني القدير ني السميع ني البصير ني القوي ني المتين ني wa'annan sunayen nasa shi kadai yake da su kuma sifofin da suka kunsa shi kadai yake da su a kamala sannan kadaitacce ne a ayyukansa ba mu iya aiki irin na Allah shi yasa wanda ya hoto kuma ya mutum mutumin ran alƙiyama zai ce to ahyu ma ahyu ma khalaqtum musa masa rai ba Allah kake kwaikwayo ba to Allah da ya rai musa kai ma musa mu gani to kaga akwai mai halitta irin ta Allah babu shi yasa duk yawan adadin halittun Allah kowa halittarsa daban duk wanda kaga tagwaye sun yi kama da juna akwai da suka bambanta tambayi osu za ta faɗa maka tambayi matayen su su faɗa maka su kansu sun san inda suka da bambanci to a halittar su akwai bambanci a tamfurin ɗin su akwai bambanci a ƙwayar idon su akwai bambanci na gaya muku ana biza da ƙwayar ido yanzu ko ka je ka yi tsaye kyamara ta ɗauki hoto idanunka shi kenan tun tun tun tun saboda kusan shekara ashirin na je dubai na bi wata hanya aka ce ba tako ba ce mana ba ta 'yan afirka ba ce su ake binan 'yan gulf saboda su ba su yawo da fasfo da ya je haka ɗaya zai yi kofa ta ɗau idonsa ta san shi ne wani wanda aka babi zaren kaza lokaci kaza ka kenan kwa idon kowa daban warin bakinka wannan na kowa daban warin hamatanka na kowa daban numfashinka matakka da ta saba da numfashinka inda za ta ji numfashin wani kowa ne na duniya za ta gane ba kai ne ba babu abin da ka daidai da lauri komi yawan to haka yake ga mutane haka yake ga dabbobi haka yake ga tsuntsaye haka yake ga kwari haka yake ga komai da kasa Allah halitta daban yayin shi ba mazubi ba ne yanzu kamfani in zai kera abu ba mazubi ne ba da haka yadda wanda ya fito haka wanda zai fito da kofi ne misali sai ka ɗaya kuskure ko ɗan ɗigo ga ɗayan in su kai dubu ɗari ko wani sai an samu na ɗigon gari saboda mazubi ne to Allah ba da mazubi yake yi ɗigo ne kuma ɗigon nan yana da sanadarin halitta wajen miliyan hudu ɗigo guda da namiji zai fitar a lokacin saduwar aure wannan miliyan hudu cikin su Allah zai zaɓo ka kai Muhammadu kai lawali kai Aminu kai Kasimu ke Hawa'u cikin miliyan hudu Allah ya zaɓo sai ya jefa shi cikin mahaifa sannan sai suranta shi yadda yake so من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره وكذا إله واحد كنا وبنجي كديتacce wanda ba mai iya aiki irin nashi sannan wane ne yake da sifofi irin na Allah waka haƙuri irin na Ubangiji, babu shi, bayan su zauna ba su da aiki sai saɓo, shi ko bai da aiki sai ba su abin da suke so, ya ba su lafiya ya ba su arziki, dubi da yadda ya miƙa ma Amerika dama sama da shekara ɗari suna yadda suka so a duniya suna su keta ba duk wanda suke so, amma kuma ya samu su ido, haƙuri ne na Ubangiji, amma in lokaci ya yi, ya tashi don ƙaba a kauce masa. da dubi isra'ila cikin shekaru saba'in da ‘yan kai bala'in da ta yi ma'in uwan mafalasɗinawa kuma ubangiji ya samu su ido ya yi haƙuri da su ya manta da su ne ba ya da iko a kansu ne ya yarda da abin da suke yi ne babu ko ɗaya haƙurinsa dai ne alhalim shi ne mai ƙarshen haƙurin da haƙurinsa ba a gaji da shi ga haƙuri za ka ji an ce yau an ƙure haƙurin wane da shi Allah duk sifofinsa ba a ƙure shi gare su wannan na ba da misal da sifa guda ne mun ka fahimci mai ma'anar ilahukum ilahun wahid kaɗaitacce ne a sunansa kaɗaitacce ne a zatinsa kaɗaitacce ne a sifofinsa kaɗaitacce ne a ayyukansa ba wanda ya yi kama da shi ba wanda zai yi kama da shi ce la ilaha illahu babu ubangijin da ya cancanci bauta sai shi huwa rahmanun rahim shi ne ubangiji mai jinƙai mai rahama ar-rahmanun rahim su ne sufofin da Allah ta'ala fara bayyana wa alƙur'ani nasa don da ka fara bismillahi ar-rahmanun rahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanun rahim saboda haka wa'annan sunayen jigo ne daga cikin sunayen Allah shi yasa kaga kowace sura sai an bude ta da bismillah arrahmanir rahim don haka su ne mafi ratayuwar sifofin Allah ga zatinsa Allah ya sifaitu da rahama ta ƙarshe wadda babu irinta shi yasa duk jin ƙayin da ake yi bisa doron ƙasa yanki ne na rahamar ubangiji da ya saukar ma bayansa rahama ɗari Allah ya kasa su ɗari ya ɗauki guda ya jefo a duniya da ita ce duk mai tausayi yake tausayi ita ce aka raba ma dukkan halittu da farkon su har na ƙarshen su duk da ko kaza ta dabi ɗanta ba ta sani ba in ta lura ta zabura saboda tausayinsa wannan tausayin na cikin rahaman nan fara guda aka ɗauki inna rabbakum qad kataba kitaban هو عنده فوق عرشه إن رحمتي تغلب غضبي وإن رحمتي سبقت غضبي رحمة الله تنا قبقى بوشنسا شيسا جماعة منيمين رحمة الله يقول أنا نقول ذاك شأواشيني الله تعالى أن مباينا مغنى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى ما لم يكن يهترى كركو بوي إلمي تو وني إلمي من فرقون دي كواتكو بينا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم باب علم دي وجب ما لم يسمى هناك التوحيد babu ɓarnar da ya waje da malamai su faɗa da ita a layin farko kamar shirka sannan in aka bar shirka tana yawo to duk abin da aka yi mutane wallahi yi aikin banza wanda yana cikin abin da kullum nake jan hankalin shugabannin da nake da iko kai gare su jakar ku ɗauka abin da ɗaya haƙƙin ku ga al'umma samar da ruwan sha samar da wutar lantarki samar da yanayi na karatu samar da yanayi na noma gyara tituna ba shi ba ne abu na farko ku tsare musu addininsu kuma in kun tsare musu addini wala Allah zai tsare ku allazina yamakkannahum fil ardi abu na farko aqamus salata abu na biyu atuz zakata abu na uku amaru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar to da sallah da zakka da wa'azi duk suna yin babu tauhidi da ka shimfiɗa ta farko ita ce duk abin da ke shirka ne a yake shi a yi ƙoƙari a watsa tauhidi a isar da shi ga jama'a a karantar da su shi duk inda ake bayanar da shirka ya faɗa da ita a tura hujjojinta a wanke ƙwaƙwalin mutane daga ɗaukarta a ɗora su kan shirya wani abin hikima da jin daɗi cikin wannan aya shine da Allah ya magana cewa shi kaɗai ta ce ubangiji ne sai sifar ta kansa da rahama haka duk wanda ya sifaitu da tauhidi ya riƙe tauhidi ana sara yana cikin rahamar Allah ula'ika sayarhamuhumullah المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إيه؟ ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله ولكن إني الله يكتكن دائر إيماني توك قودي مع الله الله منا يا غريب إن في خلق السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لآيات لقوم يعقلون
to da Allah ya ce wa ilahukum ilahun wahid sai zan dai mushrikai ba su daina shakka ba haka sai Allah ya kawo abin da za su yi amfani da shi su yi nazari na hankali domin su gano tauhidi su gano kadaitar Allah التي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لكم يعقلون أكو أبو باسون كي قوم ودندا إن كوكا كنت دانك لن كوكا دو باسون to la ayatin akwai ayoyi da kaumin ya kallon amma ga masu hankali don haka kullum muna faɗa muku cewa imani shi ke kaifafar da hankali shi ke sa hankali ya ɗauki saiti inna fi halki samawati wal ard hakika cikin halittar manya-manyan halittun nan na Allah su ne sammai da ƙasa a kalli sama da ɗaukakarta a kalli sama da faɗinta a kalli sama da kyawunta da ban sha'awarta a kalli sama da abubuwan da Allah ya aje cikinta na rana da wata da taurari waɗanda dukkansu suna da maslaha gare mu bayan Allah yanzu ka gaya da sunkuyawan rana gari ba ya sanyi ba in ta gama faduwa gari ba ƙara daɗi zai yi ba in aka waye gari haske ya bayyana ba mun samu yanayin zuwa kasuwa to inna fi khalqis samawati والأرض أكلها للتقسى يبدأ الله يشمفد آتا مكي تبتا أتكنتا مكي أمبانوا بإتا ميجيني أكنتا متونك أسامو aje abinci Allah ya fito da shi mu girbe mu ci mu wadatu waktilafin laili wan nahar haka a cikin sabawar dare da yini kuma ba wanda ya taɓa ba time ma'ana ba wanda ya taɓa zama sati guda kayan wani ya zo ba wanda ya taɓa ci wani lokaci sai dai yadda Allah ya tsara musu na tadakule ma'ana wannan na ragiya wannan na shigowa cikinsa tun suna awa sha biyu a dawo wannan ya zama sha biyu da rabi wannan kuma sha ɗaya da rabi wannan ya dawo sha uku wannan ya dawo sha ɗaya wannan ya dawo sha uku da rabi wannan ya dawo goma da rabi wannan ya dawo sha hudu wannan ya dawo goma a hankali sai su koma dawowa kuma sai wancan da an ka ci ma dare ya dawo ya amshi abin shi har sai su koma da sha biyu sai a wasu ‘yan wurare da Allah ta'ala musu yanayi na musamman wanda ba su ganin rana sai lokaci kaɗan wanda ba su ganin dare sai lokaci kaɗan wannan su da suke kan tauzon duniya kaga wannan hikimomi ne na Allah waktilafin laili wal nahar da sabawar dare da yini abin tunani ne abin nazari ne قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله يأتيكم بليل taskununa fi in Allah ya duk duniya rana ce babu dare wa yake sai kawo muku daren da za ku samu nutsuwa a cikinsa to in ji ala alaikum laila sarmadan ila yawmil qiyamati fa man ilahun ghayru ghayru Allah yatikum yatikum bi diya afala tasma'un kaga ne yake tasma'un ce ce tubsirun wato qur'ani akwai hikima a tattare da shi in Allah ya bar dare duk duhu ne eh duniya dare ce duhu ba haske ana jin daɗi to in yayi duk haske ne babu duhu ba to kaga ashe a cikin wannan shi ma la ayatul liqami ya kayo wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u nas haka jiragen ruwa as-sufun al-marakib tun daga kwale-kwale har zuwa ga manya-manyan jirage masu ɗaukar manya-manyan kayayyaki ɗauke da bayan Allah allura in ka sake ta za ta faɗa ta yi ƙasa amma jirgin ruwan da ya ɗauki tirela ɗari ko wacce ɗauke da kayanta a cikinsa akwai apartments akwai vvip akwai vip akwai lip akwai normal space inda za a zauna a huta akwai restaurant akwai har masallaci wurin sallah ya ɗauke ku ku hau tekun nan ku yi ta tafiya tiryan tiryan har ƙasar da za ku je jama'a a cikin nan ba abin lura wayayyen nan Allah ce Allah ce ta jire bima yanfa'un nas jiragen ruwan nan da ke gudana suna tafiya da abin da ke amfanin mutane abinda kuka noma na abinci ku ɗauka ku kai wata ƙasa da ke ƙere-ƙere abinda ta ƙera sai ku ɗauko ku dawo da shi in mun noma jirai ni kana ke ce shi ƙarau mun noma ƙarau mun noma tafarnuwa mun noma citta mun noma albasa mun noma dawa sai mu ɗiba mu kai turkiya su kuma sun iya ƙera sai su ba mu gadaje su ba mu rodu ƙarafa wanda za mu yi tagogi da ƙofofi su ba mu kayan wuta electronics su ba mu carpets mu kai musu da jiragen ruwa su kawo mana da jiragen ruwa shi ne tajiribi ma yan fa'un nas tajirifil ba da ma yan fa'un nas suna tafiya da abin da ke amfanin mutane duk abin da ake kasuwanci da shi a duniya yana cikin wannan aya amma an zara Allah min sama'i min ma'in haka akwai abin lura ga masu hankali a cikin abin da Allah ya saukar na ruwa fa haya bil arda ba da mautiha sai a raya ƙasa Allah ya raya ƙasa da su bayan da ta mutu murus yanzu in ka je wasu ciyawoyi za ga sun bushe kar saboda mai saboda babu ruwa amma lokacin da Allah ya saukar da ruwa sai ka ƙasa ta fara murmushi har ta fara dariya har ta wartsake ta girgije ta fitar da alkhairan da Allah ta'ala ya nufa a ciki وبث فيها من كل دابة كما ألا يواز كون إرم ميري بموسي أتكن دنيا من شما آية وتصريف الرياح ضد ألا كي ججو الرياح شيني إسكا don in kai jam'i ya koma aljannu da ka ce iskoka ya koma mai sai da wasu rabu mace iskoki da iskoka amma dai dun baka da guda ce amma iska mai na kwarai shine arriya arriya shine mugun iska a cikin alkur'ani duk inda ka ga arriya to na alheri ne amma in ka ga rih to bala'i ne min ayatihi an yursila riyaha yace mubashirat wa huwa alladhi arsala ar-riyaha bushran ko to amma aka zo gari sai ce birihin sarsarin atiya fa arsalna alaihim ar-rih al-aqim ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم وكذا والسحاب المسخر بين السماء والأرض da kuma giragizai da Allah ya hore su tsakanin sama da ƙasa ba su faɗowa sai lokacin da Allah ya so ya tarkata su wuri guda su yi kauri ya fidda sanadaran ruwa a cikinsu ya sa wani iska mai ƙarfi ya gargaɗo su sai ya saukar da ruwa ga inda ya so idza anzalna alayha alma ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij da Allah ce min kulli dabba yana nufin dukkan halittu Allahu khalaqa min kulli wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma yau minhum man yamshi ala batni minhum man yamshi ala rijlai minhum man yamshi ala arba yakhluqu Allahu ma yasha وما من دابة إنه بعدنا كسب أولم يرى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافة ويقبضن ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير بأنهم بقى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم الأممين إلكم أمم أمثالكم والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأنزلنا به الماء وأخرجنا به من كل الثمرات أي سنن تاري أتين القرآن حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت ذاك قريسي يا متمرس وحلا تاسوكا أزابا تاتبتا زافيا يوا أبنتي يا كاري قطن سيأجي تشدا سيأجي هدري sai Allah ya saukar da ruwa wannan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ke gano ce Allahumma sayyiban nafi'an Allahumma sayyiban nafi'an Allahumma sayyiban nafi'an Allah ka ba mu ruwa mai albarka mai amfani Allah ka ba mu ruwa mai amfani Allah ka ba mu ruwa mai amfani saboda wasu sun ga hadari suka yi tsammanin alheri ne shi azaba ne suratul akaf ne Allah ya ce فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا فلت بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم iskan azaba ne a teba ruwan sama ba ne da shi sa 'yan hadari kan kama manzo Allah sa su kan kama jikinsa manzo Allah ya san Allah ba zai halaka al'ummarsa ba amma tsoron Allah ya cika zuciya to tun da ta taɓa faruwa ga al'umma duk lokacin da hadari kan kama sai hankalin manzo Allah ya tashi sallallahu alaihi wasallam sai an yi ruwa sai ne ce mutirna bi fadlillahi wa rahmati mun gode Allah mun samu ruwan sama da falalar Allah da rahmarsa to Allah ya jero dinnan abubuwa inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والصحاب المسخر بين السماء والأرض سيتي الآيات اللي قوم يعقلون وانا دوكا سنة كده آيوي أما كما سانكي ودوكا قداتي ودوان دا الله يباش إلمين كيمياء كما تحنك لسي كيشر إيمان ومن الناس من يتخذ من دون الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا Allah ce duk da wannan bayani mai tabbatar da girman Ubangiji da cancanta saka bauta shi kadai babu abokin tarayya to wa minan nasu mai yattakhidhu min dunillahi andada cikin mutane za a samu masu riƙon kishiyoyi ga Allah min dunillah su bar Allah su ɗauki wani andadar kishiyoyi abokan tarayya yuhibbunahum ka hubbillah suna son su irin son da ake ma Allah jama'a shi son Allah babban ibada ce son wani Allah kuma yakan kai inda ya zama ibada ya zama kafirci haka duk wanda in yana karantar da kai zai sauyar da kai ga Allah ya sa ka son Allah to shi an malamin ka amma duk wanda ka kokari sai ya sa maka son wasu daban da ganin girman su da dogara gare su da neman tallafi da agajin su da mai da al'amari gare su wallahi mushriki ne wuta da kai wuyin ka da shi ko ga youtube ka gan shi wuce yi gaba ka ce wurin su 'yan komedi ma kai kallon komedi ya haika kalle shi komedi yana cire ma imani sai dai sassauta maka shi ko ya sa ka dare da za ta bushe ma zuciya amma shi wannan gaba ɗaya zai zare maka imaninka da Allah ya kai ka ga wani wallahi wani lokaci ina mamakin yadda Allah ya halitta kwakwalwarsu yanzu mutum ne wa za a ce maka duk duniya yana da iko a kanta amma haka ya yadda aka zare ransa ya kwanta bai iya motsi wani kato ya zo ya cire masa riga ya cire masa wando ya yi masa wanka ya juya shi yadda ya ga dama aka je kaso aka sai yadi aka ɗinka likafani aka nannaɗi ɗiye shi bai da la bai da hauli bai da kuwa aka je aka tona rami aka aka danna shi ciki aka ɗebo kara aka ɗebo itace aka sa laka aka daga turan nan baka ƙara jin motsinsa ba amma kana kana imani ta wai shi ka juya duniya da kaka kasa juya kan shi ya kasa hana ma kansa mutuwa to duk wanda a bisa ban ƙasa in dai zai yadda a zare ransa kuma da za ku kyale shi wallahi gawa banza zai kuma rudewa zai wallahi in kuka bar shi nan kwana bakwai wallahi tsuntsunci za su cika ɗakin kuma na ɗoyi zai yanzu wanda a haka cewa ya juya kowa da kowa wai har yana jaya da Allah ga ikonsa wallahi babu kafirci duniya irin na masu irin wannan wadda ka jama'a ku daina ɗaukar su wai kawai in ban dariya suna ba ku sha'awa wallahi wallahi babban na suke mana babban na suke ga imani barayi ne amma na imanin mutane Allah ce wallazi na amanu a shadda hubban lillah su kan masu imani tsananin soyayya su ga Allah take Allah shi ne abin son su shi ne abin jibinta su kuma gare shi suke komawa shi suke neman taimakon sa da agajin sa shi suke kankan da kansu gare shi suke bauta in suna da bukata gare shi suke komawa walau yara allazina zalamu Allah ce inda ma dai waɗanda suka yi zalunci wani zalunci yake nufi anan nan sama Allah kishiya wancan da Allah ta'ala ce inna shirka la zulmun azim da waɗanda suka yi zalunci suna gani iz yarawna al'azab lokacin da suke ganin azaba annal quwwata lillahi jami'a da sun gane cewa lalle karfi gaba ɗaya na Allah ne ba wanda da karfi banda Allah annal quwwata lillahi jami'an kowa da karfi sai Allah yasa wanda fi kowa daraja cikin halittun Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin zikirinsa akwai la haula wala quwwata illa billah banda dabara banda karfi sai na Allah so kowa kai in Allah zai cire dabararsa gare ka ka lalace in Allah zai jaye karfinsa da gare ka sunanka faɗaɗe za ka faɗi za ka kasa wa'an Allah shadidul azab kuma da sun ga yadda azaba Allah take da sun san Allah mai tsananin azaba ne da ba su yi ma Allah tarayya da kowa ba tabarra allazi yattubu إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم لو أن لنا كرة فنتبوأ منهم كما تبوأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار Allah ya kare mu istabarra alladhina tubi'u min alladhina tabau Allah ya ce ka ambata ya manzon Allah ka tunatar da su ka sanar da su akwai ranar da alladhina tubi'u waɗanda aka bi su a bata tabarra za su barranta min alladhina tabau daga waɗanda suka bi su duk wanda a jagora ga bata akwai randa zai barranta daga waɗanda ya batar karewarta dai shaidan kansa wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'da al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum ma kana li 'alaykum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bi musrihikum min al-azab ma ana bi musrihikum ma antum bi musrikhi inni kafartu bima ashraktumuni min qablu allati inna inna adh-dhalimina lahum azabun alim shi da kansa zai yi baka hudu ba babu mummunan hudu ba irin a cikin tsakiyar jahannama zai miƙe kowa na gane shi shine lamma qudiya al-amru an gama yanke hukunci duk ƴan wuta sun tabbata wuta musulmi sun gama fita masu zunubi to nan ne shedan zai ce ya ku bayan Allah inna Allah wa'adakum wa'adal haqqi Allah ya muku alƙawari na gaskiya ce in kun saba mai ga inda zai kawo in kun bi shiga wuri can inda kun karasa wa attukum fa akhlaftukum ne muku alƙawari amma na banza ne don mai iya cikawa wa ma kana li alaikum sultan ku tuna wani ba wata lasta kowa ba illa an da'awtukum fastajabtu li kiran ku dai kun ka amsa ni fala talumuni ba ka in ji wanda ya buɗe baki ya ce iblis wani ruwa kusa ku zargi kawo na ku ma ana bi musrikhikum wa antum bi musrikhiyya bai yi shi ku ba ku hissan duk a zauna nan aikashin azaba inni kafartu bima ashraktumuni min qablu duk abin da kuka yi na baya wallahi ni na baranta yanzu ni ba ruwa na da Allah ce inna zalimina lafi azabin lahum azabun alim zalimai suna da azaba mai radadi saboda sun zalunci kansu to ba shaidan ɗai ka barranta daga mabiya mabiya ba duk manya-manyan jakadunsa waɗanda suka sa mutane shirka wallahi za su baranta da gare su ba ka da shehin da ya da kai da mai gidan shehin ka da mai gidan mai gidan shi wala da kowa baranta daga wani zai istabara alladhina tubi'u min alladhina tabu waɗanda aka bi su za su baranta daga wanda suka bi su wa ra'awul azaba duk za su ga azaba kowane su zai ganta وتقطعت بهم الأسباب duk wani dalili wanda zai sa azaba ta sauki ya yanke musu addu'a ma in sai ba a karba fa qalu ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makis maliku suke kira don Allah ka roƙan muna ubangijinka mu ya kashe mu ma mu ma mutu ne ya huta qala innakum makis sai kenan zai ku tabbata za su yi kururuwa shekaru aru-aru Allah ya kyale su cuto yanzu bai shiru gida zai hitar sama sun shekaru aru-aru suna gurɗe bala'i kuma Allah ya kyale su ƙarshe su yi but mun sai magana Allah ya ce ikhsa'u fiha wa la tukallimu domin shiru karin ƙara jin ƙala ubangiji ya yi fushi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna allaha qad ghadiba al-yawma inna allaha azza wa jalla qad ghadiba غضبة لم يغضب قبلها مثلها ولن يغضب بعدها مثلها yau Allah ya fushin da bai taɓa yin irinsa ba kuma nan gaba zai ƙara irinsa ba lokacin da ake neman ceto duk annabin da aka zo sa ka zai ce kai yau ba Allah ya fushin da bai taɓa irinsa ba ina ne na tunkar ubangiji bai iya ba shine wata qatta'at bai mul asbab duk wani dalili wanda zai sa a saurare su ko a cece su ya yanke wa qala alladhina ittaba'u law anna lana karratan mabiyan nan sai su ce kai ina ma dai muna da koma duniya fa na tabarra minhum ka ba tabarra minna ku ce la yawa ko mutum ai ba koma duniya wala ta sa ta minda kadhalika yurihim Allah a'malahum hasaratin alayhi haka Allah ke gwada musu ayyukan su suna zama da na sani a gare su amma hum bi kharijin min an-nar Allah ce ba wasu fita daga wuta bane za su tabbata a cikin ta kaga ashe duk wanda ka bari ya ɓadda kai turan alkiyama ba shi ba duk wanda don ya ji daɗi ka saki hanya to wallahi alkiyama ne zai gwada maka kayi ma banza alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم سألتي ذلك بأن الذين كفروا ittaba'ul batil sun bi abi sun bi aikin banza sun bi banza walladhina anna alladhina amanu ittaba'ul haqqa min rabbihim kadhalika yadribu Allahu lin-nasi amsalan ya ayyuhan nas kulu mimma fil ard يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين نعم إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولم كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون tabaraka wata'ala yace ya ayyuhan nas ya ku mutane wannan shine kira na biyu ga mutane bayan aya ta 20 a suratul baqara mun ji tayi kira ya ayyuhan nas taqu rabbakum ko nan ko sai ka ce ya ayyuhan nas kulu mimma fil ard ya ku mutane gaba daya kulu mimma fil ard ku ci duk abin da kuka samu cikin ƙasa mimma fil ard daga abin da ake samu cikin ƙasa halalan tayyiban halal ne sarkakakke haka duk abin da ƙasa ke fitarwa ga asalinsa halal ne sai an samu dalili na haramta shi al'aslu fi fil ashiya'i al'ibahat wal'aslu fil abda'i wal luhumi wal nafsi wal amwali lil ma'sumi tahrimu wa hatta yaji al hillu fa fama daka Allah la tamilu abin nan manzuma ta sa'adi akan alqawaid ne ke ce farkunta والأصل في آلاتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة والأصل في الأضاء واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل ففما ذاك الله لا تميل Allah ce ku ci abin da ke cikin isa halalan tsayiban halal ne tsarkakakke to ci wanda Allah ya tsayiban ya fi da duk abin da khabis zaka sai shari'a ta zo ta faɗa mana abubuwan da khabis giya khabis jini khabis ne mushe khabis ne najasa khabith ne naman alade khabith ne naman jaki khabith ne to wannan khabith khaba'is din su ne kawai wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'is duk abinda at-tayyib Allah bai haramta shi alade wala tattabi khutuwati shaytan kar ku biye mazambiyoyin shaytan hanyoyin shaytan na kafirci hanyoyin shaytan na fasici hanyoyin shaidan na zalunci kar ku bi su innahu lakum aduwwun mubin hakika shaidan mabaki ne bayyana ne a gare ku innama ya'murkum bisu'i wal fahsha ku sani dai shi shaidan yana kokarin ne ya umarce ku ku yi barna ku yi zunubi ku yi alfasha wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun ku kuma malamai sai shaidan ya gwada muku ku kirkira ma Allah abinda ba ku sani ba ku jingina ba shi ku yi fatawa bisa jahilci ko bisa son zuciya ku jingina ma Allah abinda ba nasa ba idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah idan aka ce musu ku bi abinda Allah ya saukar qalu bal nattabi ma alfaina alaihi aba'ana sai su ce a'a mu kan muna dai bin abinda muka tarar da iyayenmu a kansa awalau kana ba'uhum la yaqiluna shay'an wa la yahtadun to shin koda ubannin su ba su hankalta kuma ba su shari'a ba su gane komi ba su hankalin komi iyayen su koda dolaye ne dole sai sun bi su ashe uban da ya cancanci abin shine uban da yake cikin haske yake da ilimi yake kan shari'a yake bisa hanya ta kware suka ce ya zan bar shi in kama abin da ba na kware ba amma abin da yake dolo ne wawa ne yana bautar abin da ya sassaka da kansa saba mashi ba laifi ba ne saba mashi ba shi ya fi dacewa da hanya bi kakashiyar daidai don haka hujja da cewa mun isko uwaye suna yi inna wajadna al'aba ana ala umma mu mun isko uwayenmu kan wani tafarki wa inna ala asarihim muhtadun muqtadun ga wata aya to duka wannan shirme ne abinda addini kai amfani da naka hankali ka gano inda gaskiya take kuma ka bi ta iyayenka su kuma in suna bisa tafarki na kwarai Allah ya karba musu in suna bisa mugun tafarki Allah ya shiryar da su in suna da rai in sun mutu Allah ya gafara gare su mutukan musulmi amma kowa ta kan sai kira na alkiyama yau mai firul mar'u من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه rannan uba bai taɓuka maka komai kai ɗa baka taɓuka mai komai ba ka tun nan duniya nemi ta nemi hanyar tsira da kanka Allah ya mana jagora ana ya kamata mu kwana abinda makaranta daidai Allah ya karɓa mana ya ba mu lada idan mun kuskure ko tutuɓe harshe Allah ya mana afuwa da gafara Allah ya rufa asirin mu duniya da lahira Allah ya kare mu daga bala'o'i da fitintunu wanda ba su da lafiya cikin musulmi Allah ka ba su lafiya ka ɗauke musu wahala wanda suke cikin jinya mai tsanani Allah ka sassauta masu ka ba su ladar jinya ka sa ya zama kafara a gare su wanda suka yi tafiya Allah ka mai da su gidajen su lafiya in umar suka tafi umra ubangiji ka amintar da su ka buɗe musu hanyoyin dawowa yadda duniya take tasar ma yaƙi ubangiji muna roƙonka ka hana Allah ka hana aukuwar yaƙin nan Allah ka tsayar da shi inda yake Allah ka dakatar da shi ka hana mai watsuwa yadda suke so sai an kai ga yakin duniya na uku Allah ka sa ko yakin kasa guda kar ya koma Allah ka zauna da duk duniya lafiya a samu kwanci hankali a samu aminci Allah dukkan wanda yake da bukata a cikin mu ka san bukatarsa ubangiji kuma kai mai iko ne akan biyar ta Allah ka biya bukatarsa ta alkhairi Allah ka yalwata arzikin mu Allah ka kara mana lafiya ga jikin mu ka bar mana jin mu da ganin mu da karfin mu ka sa mu gama da kalmar la ilaha illallah محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين